الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين sati da ya gabata mun kare sharhi na al'usul talata na al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah sharhin da yawa na al'usul talata na muhammad bin abdul wahab haka yau da ikon allah madaukaki za mu fara sharhi na kashfu shubuhat kuma na biye da shi sharhi na al'usul talata shi ma wannan sharhi na littafi guda biyu masu amfani da tattafai guda biyu masu ɗumbin albarka na sharhi ne hannu shi ma na muhammad bin salih al-uthamin rahimahullahu ta'ala muna neman allah maɗaukaki ya agaza mana akan tahiyar da wannan sharhi kuma ya datar da mu da abin da ya zamanto dace ne gaskiya ne kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ya zamanto tafarki ne na Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam قال المؤلف رحمه الله شرح كشف الشبهات وإليه شرح الأصول الستة قال بسم الله الرحمن الرحيم da suna Allah الرحمن wanda rahmashi ta ga mai kowa da kowa a duniya arrahim wanda rahman shi take banci muminai kadai a lahira kalkashin wannan basmala da muhammad bin abdul wahhab yayi al'allama ibn usaimin rahimahullah ya ce ibtada al-mu'allif wannan wanda ya wallaha wannan littafi ya fara da rahimahullahu ta'ala wanda rahman Allah ta kara tabbata gare shi kitabahu bil basmala ya fara littafin shi da bismillahir rahmanir rahim ita ce ake cewa basmala kamar yadda ake cewa la haula wala quwwata illa billah a ce mata hauqala subhanallah tasbihi abin da ya kamata iktida'an bi kitabillahi azza wa jalla yayi koyami ne da littafin Allah mai girma da buwaya kuma alkur'ani duk surar da za ta fara in dai ba suratul bara'a ba to babu surar da za mu gani face sai mun ga farkonta bismillahir rahmanir rahim to haka shi ma malam ya fara wannan littafin shi da wannan basmala koyami da littafin Allah madaukaki fa innahu mabdu'un bil basmalati domin ya fara ne da bismillah واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم hannu koyami ne da manzan Allah wanda tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailihi bil basmala domin iya fara rubuce rubucen shi ne da wasiƙoƙin shi da yake aikawa sarakuna gayyatar musulunci ko kuma wani umarnin wakilin shi a wani wuri iya farawa ne da بسملة بسم الله الرحمن الرحيم قال والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف بسم الله بسم كنا باء حرف جر اسم مجرور اسم مجرور shi yasa mala yace aljar wal jar wal majrur kenan bismi muta'alliqun bi fi'lin mahzuf iya da alaƙa ne ko rataye da wani fi'ili aiki wanda aka shayi mu'akharun aw mu'akharin fi'ili wanda aka kawo shi daga baya munasibin lil maqam wanda ya dace da matsayin takdiruhu kwatamcin shi ka ce bismillahi aktub nan da suna allah ne nake fara rubutu ko nake rubutawa amma sai zamanto ba a ambata wannan fi'ili sai dai a yi harsashen shi misali mutumin da zai fara sallah ya ce bismillahi usalli da suna allah zan fara sallah ko zan yi sallah amma kuma baka faɗi sai dai ka ce bismillah haka lokacin da mutum zai yi yanka in ya ce bismillah kamar ya ce bismillah azba da suna allah ne zan yanka amma kuma baka faɗin wannan fili sai dai ka yi harsashen shi a zuciya daidai matsayin aikin da za ka tashi kuma shi ne ake kaddarawa da mu to shi ne ya ce wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahzufin mu'akhkharin munasibin lil muqam taqdiruhu bismillah aktub wa qaddarnahu fi'lan mala yace mun kaddara shi da aiki li anna al asla fil amali al af'al domin asli kan aiki ayyuka tun da dai rubutu ne za a yi kuma rubutu aiki ne kinan sai an kaddara shi da mene da aiki wa qaddarnahu mu'akhkharan mun kaddara shi wanda ya zo baya bayan bismillahi bismil bismillahi ko basmala li fa'idataini dalilin fa'ida guda biyu al'ula fa'ida ta farko at-tabarruku bi bada'ati bismillahi ta'ala kina neman albarka da farawa da suna Allah maɗaukaki kina duk lokacin da za ka yi wani aiki ka fara da bismillahi kana neman albarka ne da suna Allah maɗaukaki wannan fa'ida ta farko ce a saniyatu fa'ida ta biyu ifadatul hasri ina ba mu fa'ida ta taƙaita abu tattaro abu wani hukunci ka taƙaita shi li'anna taqdimal muta'alliq yufidu alhasr domin gabatar da abin da yake rataye da wani abu to wannan iya baka fa'idar tattaro hukuncin takaita shi akan shi qala wa qaddarnahu munasiban mun kaddara shi cewa wanda ya dace li'annahu adallu ala almurad domin shi yayi nuni abu samu nufa falau qulna masalan da dai za mu ce a misali indama nuridu an naqra'a kitaban bismillah lokacin da muke so mu fara karatu wani karanta wani littafi da bismillah nabtadi'u sai muna farawa lakin bismillah naqra adallu ala al-murad kace da suna Allah nake karantawa shi yahi nuni abu samine a bisa dacewa da manufar da kake so Allahu lafzul jalala lafazi ne na Allah mai girma alamun suna ne alal bari abu samu kirkiri shine Allah madaukaki jalla wa ala wanda ya daukaka ya buwaya kuma ya daukaka wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma shine sunayen da dukkan sunaye na Allah suke bin shi Allah sunan Allah madaukaki dukkan sunayen Allah suna biye da sunan Allah ne lafazin wannan na jalala Allah hatta innahu fi qaulullahi ta'ala har a cikin fada Allah madaukaki da yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid sai ce Allahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard kitabun littahi shine alqur'ani mai girma anzalnahu ilaik wanda muka sabkas shi da zuwa gare ka litukhrijan nas min litukhrijan nas min az-zulumati ila nur domin ka fitar da mutane daga duhun zalunci na shirka da kafirci ila nur ya zuwa hasken imani da tauhidi bi izini rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul azizil hamid ya zuwa tafarki na allah mabuwaye mai girma alhamid abun godewa sai ce mine sai ce allahi lalai lahu mafi samawati wa mafi al'abu shi ne allan da dukkan abin da ke cikin samai da kasai na shi tunan nan bayan ya ambaci wannan rububiya sunan bi izini rabbihim al-aziz al-hamid ko sai ce wane ne shine Allah Allahi la naqulu inna lafzal jalala Allah Allahu sifatun ba za mu ce ba suna na Allah maɗaukaki Allah nan a ce kama ce bal na ƙulu hiya atfun bayan a nan wannan jumla ko wannan aya za mu ce Allah nan ba za mu ce sifa ce ba ta al'aziz ta alhamid ta rab a'a za mu ce menene atfu bayani rabawa ne aka yi da jumlar da za ta yi bayani kenan ba sifa ba ce ba a nan abu ne wanda aka jingina shi saboda yin bayani li Allah ya kuna lafzul jalala lafzul jalalat tabi'an tabi'iyyatun na'ati lil man'ut domin kas sunan Allah madaukaki anan Allah ya kasance iyabi ne tabi'an bi yake tabi'iyyatun na'ati lil man'ut bin da kama take yi da abin da aka kamanta mun gane ko kenan kai ya kasance haka nan dan dalilin haka ba za mu ce sifa bace ba wali hada qala al ulama dalilin haka ne malamai suka ce a'rafu al ma'arif mafi sanin abinda sananne lafzu Allah shine suna Allah Allah idan ka ce Allah ka kare babu wani wanda zai ce ba menene Allah sananne ne babu abin da ya ka ce Allah sani abu ne wanda ya zama to sananne li'annahu la yadullu ala ahadin su wallahi azza wa jal domin bayya nuni abu sa wani kuma bayan Allah mai girma da buwaya ba wanda zaka taba ji a duniya an ce mai sunan shi Allah babu shi da ka ce Allahu to wannan Allah ne Allah ake nihi wanda ya zama to shine ya cancanci a bauta mishi shi yasa ya zama to ya yi kowa suna ne wanda ya yi kowa kasancewa sananne ne ar-rahman qala ar-rahman ismun min asma'il mukhtassati billahi suna ne daga cikin sunayen da suka keɓanci Allah maɗaukaki na'am li'annahu la yadullu ala ahadin siwa Allah mun karanta na'am ar-rahman suna ne ismun min asma'il mukhtassa billah suna ne daga cikin sunayen Allah wanda suka keɓanci da Allah maɗaukaki la yi tulaku ala gairihi ba a firici da shi akan wani baka kama sunan wani ka ce wani ar-rahman da alif da lam har abada bayyayewa wannan suna ne wanda Allah maɗaukaki ya keɓanta da shi wa ma'anahu ma'ana ar-rahman al-muttasifu bin rahmatil wasi'a wanda ya kamantu da rahma mai yalwa shi yasa muke ji ko da lokaci in za a karanta a fassara ar-rahman a ce wanda rahma shi ta gama kowa da kowa a duniya kenan wanda rahma shi mai yalwata ce mai yalwataccen rahma gare shi ar-rahim ismun yutlaqu ala Allah azza wa jal suna ne wanda ake faɗin shi akan game da Allah mai girma da buwaya wa ala gairihi haka nan gaba ga wani shi tunda Allah madaukaki ya kamantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rahim ko qala wa ma'anahu ma'anar rahim kinnan dhur rahmatil wasila ma'abucin rahma sadadda wadda bata yankewa akwai bambancin da wasi'a mai yalwa da wadda ta zamanto sadadda ce domin abin da ya zamanto yalwa gare shi iya iya ɗaukar ma'anar faɗi da tsawo ko amma abin da ya zama to sadadde ne iya ya ɗauka ma'anan mene ba faɗi ba iya iya saduwa haka nan izan qalibir rahma al-mawsula rahmatuhu ila man yasha farrahman dhu rahmatil wasi'a kenan ar-rahman ma'abucin rahma mai yalwa war rahim dhu rahmatil wasila ma'abucin rahma sadadda fa idza jumi'a صار المراد بالرحيم الموصول كنا إذا أكا حدا سو وانا اللفظة قدابي الرحمن دا الرحيم سي زمانتو صار المراد بالرحيم سي رحيم يكسن الموصل رحمته إلى من يشاء kenan wanda ya sadar mai sadar da rahmar shi zuwa ga wanda ya so min ibadihi daga bayan shi kuma shi yasa muke ce ma arrahim wanda rahmar shi take banci mene muminai a lahira domin Allah madaukaki shi yake jin kan muminai a lahira kama qala Allah ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha iya azabtar da wanda ya so kuma iya jin kan wanda ya so wa ilaihi tuqlabun kuma zuwa ga Allah ne za a maida ku wal muradu bir rahman wasi'ur rahma malam da ya sake komowa kan cewa ana nihin ar-rahman kinnan ma'abucin rahma ilam ka sani rahmakallahu Allah ya rahamshe ka anna tauhida huwa ifradullahi subhanahu bil ibada cewa tauhidi shine kadaitar da Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya da bauta kuma wannan kuma ya rage ma'anar tauhidi ya riga ya gabata abinda muka dauka a cikin al-usulul salata sharhi usulul salata nan ma shine mai du qala al-ilmu huwa idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman kenan ilimi a zaurancen zancen malamai shine riska abu abu sa yanayin da yake riska wadda ta zamanto babu kokonto a kan wannan shi ne ilimi misali mutumin da ya shigo yanzu a masallaci me ya iske mu muna yi karatu ko da dai zai huta a tambaye shi a masallaci me ka iske ana yi idan ya ba da labari kan karatu wannan ilimi saboda ya riska babu shaku ya iske mu muna karatu babu zancen shaku a nan kenan wannan labari ne amma labarin da ya bada babu shaku da shi akan ilimi ya bada shi kenan shine idraku shay ala ma huwa alaihi idrakan jaziman wasu malamai suka ce al-ilmu diddu jahal ilimi shine kishe mene kishe jahilci wa maratibu idrak sitta mataki na riska abu guda shidda ne al'ula mataki na farko al'ilmu وتقدم تعريفه na farko mataki ka riske abu mataki na farko shine ilimi kuma mun yi bayanin shi menene bayanin shi ya riga ya gabata athaniyatu mataki na biyu aljahlul basit jahilci wanda ya zamanto ba mai girma ba sama sama asa akwai jahilcin da ya zamanto dub ne jahilin babu wani zancen ilimi tare da shi akwai kuma jahilcin da ya zamanto sama-sama ne akwai wani ɗan nau'i na na ilimi kala aljahlul basit wa huwa adamul idrak bil kulliya shine rishin riska abu kwata-kwata sannan na uku aljahlul murakkab jahilci wanda ya zamanto linki ne balinki wa huwa shine idraku shay ala wajhin yukhalifu ma huwa alayhi riskar abu abu sa fuskar da ya saba wa yanayin da yake nan sai ka riski abu amma kuma sabanin abin da yanayin da yake wannan shi ma ana ce mai aljahlul murakkab wa summiya murakkaban an sanya mai suna linkakke li annahu jahalani domin jahilci ne guda biyu jahalul insanu bil waqi'i jahilcin mutun da waqi'i wa jahluhu bi halihi kuma jahilcin shi da halin shi kina ya jahilci waqi'in abun kuma ya jahilci halin abun haifu zanna annahu alimun wa laysa bi alim lokacin da mutun zai tunanin shi matsani ne alhali jahili ne kina nan menene jahili jahilci ne linki ba linki ya jahilci kuma ya jahilci cewa shi jahili ne kenan jahilcin abin ya zamanto murakkab shi yasa aka ce mai haudadde wanda ya zamanto linki ba linki ne a mataki na hudu arabi'atu alwaham wahami hausa ma haka suke dauka kuma na halshe ne kalma ce arabiya ta larabci hausa suka dauke ta wanda yayi wahami ko qala alwahamu huwa idraku shay'a lam ma ihtimali diddi marjuhin riska abu tare da ɗaukar miyuwa a samu kishiya abin da aka rinjaye mun gane ko kamar saɓani ne abu guda biyu wannan iyayewa wancan iyayewa sai dai kuma wa jahili wanda ya zamanto wahami ne yayi abinda aka yi rinjayesuwa akan mafi rinjayesu ya ɗauka cewa wannan shine shine shine abinda ya zamanto dacewa kenan wannan sai a ce mishi mene wahami sai mataki na biyar a shakku wa huwa idraku shay ma ihtimali diddi musawi shine kuma riska abu tare da yiwuwar kishiya guda biyu daidai wa daida su mun gane ko kenan ba a rinjayar da wani bangare ba a nan kana shakku abu kaza haka nan ne abu kaza haka nan ne kuma kowanne iyayewa iyayewa abin ya kasance haka nan kenan wannan shakku sai ya shiga misali yanzu kayi arwallah shakku ya zo ma kayi ko baka yi ba kowanne iya yiwa tana yiwa baka yi ba kuma tana yiwa mene kayi kenan nan sai a ce mai mene sai a ce mai shakku asadisu asadisatu mataki na shida azan zato wa huwa idraku shay ma ihtimali diddi marjuhin shine riska abu kuma da yiwuwa abinda aka fi aka rinjayar da shi abinda ya zama to rinjaye can rajih nan kuma marju abinda ba kishe wancan rajih rinjayayye wannan kuma abinda aka rinjayar a kan shi malam ya komo tun da iya zancen ilimi ƙalawar ilmu yankasimu ila kismaini ilimi iya kasuwa kashi biyu daruriyun wa nazariyun au daruriyin wa nazariyin in mun ɗauke shi atafi ne akan kismai ne kenan iya zuwa ilimi na larura sannan kuma akwai ilimi na nazari wanda za a duba a yi nazari a sa hankali a ciki قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا wannan ilimi na larura shine abinda zai kasance na riska sananne a cikin shi daruriyan darura ce bai haithu yattahu ilaihi min ghairi nazari wanda zai tilastu ya zuwa wannan ilimi ba tare da sa tsokaci ba da tunani ko da bincike wala istidlal ko kuma kafa hujja kal ilmi bi anna nara haratun masalan misali ilimin da za ka san wuta tana da zai ilimi ne na larura kana bukatar hujja ka ce dalili ina dalili rana wannan wuta tana da zai da kasa kawai ka sani ko kenan wannan ilimi ne na larura wanda baya bukatar wani dogon tunani ko bincike ko kuma wani dalili wannan nazari ilimi kuma na tsinkaye da lura ma ya hataju ila nazarin abinda yake bukatuwa ya zuwa tsinkaye wastidlali da dalili kawo hujja kal ilmu bi wujubin niyya misali ilimin mutum da wajibcin niyya cewa niyya a cikin dukkan ayyuka na ibada wajibi ce fil wudu'i masalan a cikin arwalla misali nan kaga wannan abu ne wanda yake da dalili ilimin da za ka yi wannan ilimi ne wanda ya zamanto na nazari kasancewa niyya tana bukatuwa ya zuwa dalili qala rahimakallahu i'lam rahimakallahu qala ai afadallahu alayka min rahmatihi shine Allah madaukaki ya kwaranya ma daga rahmashi allati tahsulu biha ala matlubika wanda kake samun da wannan rahama a bisa bukatunka abinda kake nema watan juwa min mahzurak min mahzurak kuma ka ka kubuta daga abeban da kake jin tsoro kenan wannan addu'a ce malam yayi ga mai neman ilimi ko mai karanta wannan littafi cewa Allah madaukaki da ya bashi abin da yake nema da rahmashi ya kare shi daga abin da yake jin tsoro fal ma'ana a ma'anar wannan kalma ko lafazi gafara Allahu laka ma mada Allah madaukaki ya gafarta ma abin da ya gabata min zunubika na zunubanka wa waffaqaka wa asamaka fi ma yastaqbilu minha kuma ya datar da kai ya kare ka hallau a cikin abin da zai gabatu na wannan zunubai qala hadha idza afaratta rahma wannan kuma idan ka ɗaiɗaitar da rahma ka kawo rahma ita kadai wannan lafazi ma'anar take ɗauka kenan Allah ya gafarta ma zunubanka wanda suka wuce kuma ya kare kai ya kiyaye ka da zunuban da za su zo gaba wannan sai ya kunshi mene ma'anar rahma amma idza urinat bil magfira idan aka gama rahma da gafara da magfira fal magfiratu lima mada sai gafara ta ɗauki kankarar zunubai na abin da ya gabata mina zunubi war rahma ita kuma rahama sai a ɗauke ta da ma'ana at tawfiqu lil khair ada Allah ya datar da kai ga alkhairi was salamati min adh-dhunub ya kubutar da kai daga zunubai fil mustaqbal ya zuwa gaba mun gane ko kenan an ce rahimakallahu ana nihin cewa in an daidaitar da rahama cewa Allah maɗaukaki ya datar da kai da alkhairi ya kare ka daga zunubai zuwa gaba wannan sai zamantu ya ɗauki ma'anar rahma wa sani'ul mu'allifu rahimahullah mala yace aikin wanda ya walla a wannan littafi Muhammad bin Abdul Wahhab wannan ya dullu ala shafaqatihi iya nuni a bisa tausayin shi wa inayatihi bil mukhatabi kuma da kulawar shi da wanda yake wa magana lokacin da mutum zai zo ya ma magana ya ce Allah gafarta ma Allah ya rahamshe ka ka gani akwai nuni akwai nau'i na kulawa da wanda kake wa magana ya sha bamban da mutum kawai zai zo ya kira ya kai kamo ma ya kawo ma wani zance daban ba tare da wannan ba kamar mutumin da zai zo kwatsa mai iske kai fara ma zance ba tare da ya ma sallama akwai bambanci da mutumin da zai zo ya ma sallama qala anna tauhida at-tauhid lughatan abinda ake cewa tauhidi a halshi na larabci masdar wahada yuwahidu tushe ne na fi'ili wahada kadai taswawa yuwahidu iya kadai taswa ai ja'ala shay'a wahidan shine ya sanya abu guda daya wa hadha la yatahaqqaqu illa bi nafyin wa isbat wannan kuma ma'ana batta tabbata sai da korewa da tabbatawa idan ka sanya abu guda ɗaya tab tak shi ne ɗaya tak to sai ka kore wani abu kuma ka tabbatar da wani abu ƙala na fi hukum an masu wani wahad kore dukkan wani hukumci a koma bayan wanda ya zama to an kaɗaitar da shi wa izbatuhu lahu kuma da tabbatar mushi wannan abu li'annan nafiya wahdahu domin kore wani abu shi kadai ta'tilun wannan lalata shi ne in ka zo ka kore abu kwata-kwata ka ce babu shi kenan baka tabbatar da shi ba ka kore shi ka lalata shi wal ithbatu wahdahu tabbatar da wani abu shi kadai la yamna'u musharakata bayya hana ayi tarayya in ka tabbatawa Allah madaukake shi ne Allah kadai baka baka kore ba to sai zamanto Allah Allah ne kuma wani Allah Allah ne tana yiwa wani ma ya zamanto Allah ko kamar yanzu yanda Kirista suke cewa Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce matsalar su menene tabbatawa suka yi buskore ba kenan kamata yadda suka tabbatawa Allah Allah ne su korewa wannan hukunci akan wani Allah kenan babu wani Allah sai Allah kenan shi yasa yace kenan dole ne a samu mene a samu tabbatawa da da korewa da tabbatawa fa masalan mana ya kawo misali la yatimmu lil insani at-tauhid hatta yashhada an la ilaha illallah tauhidi bayya tabbata ga mutum sai ya tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah fa yanfil uluhiyyata amma wallahi ta'ala sai ya kore allantaka ga koma bayan Allah madaukaki wa yathbutuha lillahi wahda kuma ya tabbata wa Allah maɗaukaki wannan allantaka shi kaɗai kina a wannan lokaci ne tauhidi yake tabbata a nan za ka kuskuren da mutane da yawa suke faɗawa kan shi na ayyuka na Allah maɗaukaki wanda Allah ne yake yi amma za su dogara da wani a kansu misali ba da arziki ba da haihuwa ba da ilimi ba da abu kaza karewa daga wani bala'i neman jawo wani alkhairi wannan dukkan ayyuka ne na Allah ba da wanda ba wanda ya isa yi sai Allah to amma idan ka neme su ga wani ka hada Allah da wani Allah a cikin ayyukan da Allah kada yake yin su kenan ka dauke shi shi ma Allah ne wanda yake iya yin wani abu قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده كاين هكذا قال وفي الاصطلاح wannan mun ɗauki ma'anar tauhidi ne a lugance duk da cewa kuma ya ɗau tafsiri na shari'a ya ɗan tsoro kaɗan kalu wa filistilah a tauhidi a bakin malaman aƙida suka ce arrafa al-mu'allif rahimahullahu ta'ala at-tauhida malam ya sanar da tauhidi da faɗa shi da ya ce a tauhidu ko ifradullahi azawajal bil ibada tauhidi shine kadaitar da Allah maɗaukaki mai girma da buwaya da bauta ai an ta'budallaha wahdahu la tushrik bihi shay'a shine ka bautawa Allah maɗaukaki shi kadai kadda ka hada bautar shi da wani kowa ne bal tufriduhu wahdahu ka kadaitar da shi shi kadai bil ibadati da ibada mahabbatan wa ta'zima kana so kuma kana girmamawa kenan bauta bata tabbata sai da abubuwan nan guda biyu kayi ta kana so kada Allah madaukaki ya umarce ka da wani abu kuma kana jin kyamar shi baka san shi wannan idan kai shi ba bauta bace ba sannan kadda ka yi bauta kana so amma kuma babu girmamawa ka ɗauki abin babu wani matsayi a kan baya da matsayi shi ma wannan ba bauta ba ce ba shi yasa malamai suka ce suka fassara ta da annal ibadata ghayatul hubb wa dhulm ita ce kai mutuka a so kuma da kaskantar da kai ga Allah qala bal tufriduhu wahdahu bil ibada mahabbatan wa ta'ziman wa ragabatan kana mai kwadayi wa rahbatan kana jin mai tsoro kana mai tsoro Allah ya karba ragabatan kana kwadayin lada Allah zai baka lada ya sanya ka aljanna da wannan ibada da kake wa rahbatan kuma kana jin tsoro ka Allah ya kasance ya bai dau bai karbi wannan ibada da kai kuma ya zama to sababin ta shiga ka wuta kenan dole sai ka hada wannan abubuwa mahabbatan wa ta'ziman wa ragabatan wa rahbatan قال والمراد الشيخ رحمه الله ما ليش منهم ما لهم عند رحمه الله تقار تبتا غريش التوحيد الذي بعثه بعثت الرسل لتحقيقه توحيد da Allah madaukaki ya aiko manzanni saboda tabbatar da shi annahu huwa alladhi hasala li khilal bihi shine wanda aka samu baraka ko kuma sakaci a cikin shi والخلاف بين الرسل وأممهم aka samu saɓani tsakanin manzanni da al'ummominsu kuma har yau haka ne gwagwarmayan mutane yan kara su mutane su tsangwame ka ka ce a bautawa Allah maɗaukaki kaɗai a nan za ka samu rigima da mutane to haka al'ummomi su ma haka suka kasance manzanni suka kasance da al'ummominsu wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhid mala yace akwai wani ta'rifi wanda yake daukar fadi ga tauhidi wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi shine kadaitar da Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya daukaka da abin da yake banta da shi wa anwa'uhu thalathatun kashe-kashen shi guda uku ina ga muna yi tsayawa akan wannan gaba mu tashi da ita insha Allah a sati na gaba abinda muka hadi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk